أعوذ بالله بسم الله العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي لا زال للأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإيسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قطب الأقرابي فريد داري على الإطلاق هاتم العتبين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السرار يا همة الشيء دليلنا بهذا المهدري والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا أستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم علمنا ما جهلنا في حق سيدنا مولانا رسول الله jiya mun yi magana wadda take ta tare abubuwa amma a ɓoye ma'ana falamma fai za sawaitu wa nafatuhu min ruhi to wannan ruhi din shine ma'ana ruhul qudsi ruhul qudsi nan shi ake kira a harshen ɓoyewa lahutiya bayyanansa shi ake kira hadaratul haƙiƙatul muhammadiyya ita ce cike yawo gabaki ɗaya babu wani rayuwa da mutum zai rayu ba rai tare da shi saboda idan mutum ya gane zai gane abu guda biyu idan an mutu in an cire ruhin mutum to ɗaya jikin akwai wani ruhin a jikin shi kuma daga nan zai gane ruhin ba ɗaya ba ne in an cire rai a jikin mutum to akwai wani ruhi kuma a jikin wancan mutumin wanda aka cire wanda ya hana shi taharruki da komai da komai ɗin an cire shi sauran kuma wanda yake ji yana nan yana ji yana gani a lokacin ma ya shi buɗuwa ya koma asalinsa kenan to wannan komawa asalin abin da zai nuna maka a shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza mata insanu in mutum ya koma ga Allah idan an zo an yi masa duk abin da aka yi ya inda a fitar da shi aka yi masa tajihiri za a fitar da shi yana cewa ƙaddimuni ƙaddimuni in kana salihan ina mutumin kirki ne wannan jikin da yake kwancen da ruhin da rawaniya da ke jikinsa yake cewa ƙaddimuni ƙaddimuni shi yake faɗa shi ne yake cewa a gabatar da ni a gabatar da ni manzo Allah ce in kana salihan wa in lam yakun salihan in ba masali ba ne yana cewa ya wailakum kaitanku ina za ku kai ne manzo Allah ya ce yasma'u kullu al-khala'iqi ghayra saqalain duk halitta suna jin mutum banda duk halitta suna jin maganan da yake banda mutum da aljan yace walau sami afil insani la sa'iqa da mutumin da ya dauki gawa yana tafiya da gawan ya ji gawan yana wannan maganar ku kai ni ku kai ni ko kun san gunda za ku kai ni ce da sun suma da gawa ta kai kanta kenan to wannan ruhin da ke magana a nan ya nuna maka cewa ruhin kala kala ne ba ɗaya ba ne domin ai wancan an cire shi to saura wannan sannan kuma za a dawo da shi wajen tambaya wancan ruhin shine in kuka tsaya wajen kabarin mutum ana masa addu'a in yayi nasara wanda ya shafi masu addu'a ne in ma surutun ake yi dai ana dawowa da shi to amma addu'an shi ne mafi cancanta kamar riwayan amru bin asi ku tsaya ɗebe kewa da ku lokacin da ake dawo min da ruhi na saboda masu tambayan daga Ubangiji na su zo min ina tare da ku a roƙa min Allah gwargwadon yadda za a soke raƙuni a raba namansa ma'ana a tsaya a wajen kabarin kenan to shi kuma yana ɗebe kewa da mutanen da suke gurin musamman kuma ana tabbai ana masa addu'a shine yusabitu Allahu ladina amanu bil qawli sabiti da ake neman a tabbatar da addu'a a lokacin ba magana ba ba surutu ba addu'a a bashi kayan aiki saboda taimakon da za ka yi wa mamaci a wannan lokacin ya fi kowane lokaci kamar mutum ne a ce yanzu ya faɗa hannun yankin nafa babu abin da yake bukata ya gada ya fita kawai to haka ne to wancan yankin nafa ne na lahira wanda in ka tafi ba a san yadda za a kare ba to in ka faɗa hannun wannan su munkaru da nakirun nan to a taimake ka da addu'a saboda abin da suke nema a wajenka su samu to ba duka ba komai kenan ma dama shine a wannan lokacin ake neman a taimaki mutum da addu'a wanda ba lokaci da mutum ke neman addu'a kamar wannan lokacin don aka yi masa wa'annan gabaki daya manzo Allah ya ce yana kallon ku yana jin komai kuna juyawa yasma'u qar'un alikum yana jin takun takalminku na wajen komawa kun bashi da wannan ruhin ne to wannan kaga ruhul qudus ya dawo ya da ruhul ruhul haywani ko rawani sun haɗu waje ɗaya to wannan shine ce muka yi dan magana akai yau ma za mu ci gaba wanda ma kana ruhu alhaywani hayyan shi ruhul haywani hayyan bi hadha nafsi ana busa zai rayu da wannan busan ne لأنه بدونه كسائر أرواح الحيوانات idan bai samu wannan ba to yana daidai da sauran ruhi na rayayyu laisa fihi ziyaratun ala min al-kamali kaman hayawanat na dabbobi wancan ruhul haiwani wanda yake raya nafhan da ake yi yana cikin kaman yadda mutum an sa shi zujjaj ne kaman tasga kaman kwalba ne haka aka cusa ruhin a cikinsa ruhin ne yake motsi da shi to akwai abin da ke ɗaukar ruhin ruhul kudisin sai ya zama ruhul haiwani shi yake ɗaukar kaman ma'ajiyar shi kansa yana da riga in ya shiga yana tafiya da girman komai da komai to amma shi yana zama a jikin mutum da wannan ruhi ne shine bidunihi ka sayar arwayil haiwan in babu wannan to kaman kaman ruhin dabbobi ne laysa fi ziyaratun alaiha babu wani kari akai nan da kamali nan daga kamala wa gairihi da wani sa wa amma ruhul qudsi shi ruhul qudsi nan da yake shiga cikin ruhul haiwani fa huwa nurun azimun haske ne mai girma Allahu nurun wa Muhammadu nurun الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور نور على نور محمد نور صلى الله عليه وسلم نور azimu sha'ani mai girman sha'ani ne ya fi min hadaratul haƙƙi yana kwaranyowa ne daga nurun ala nurin nurun ala nurin ya ci hamilan yana zuwa ne a ɗauke limala gayata lahu da abin da ba shi da isa matuƙa min al'anwari na daga hasake-hasake wal asarari da sirrori wal ulumi da ilimai fai zasta karra fi ruhul haiwani idan ruhul kudus ya zo ya shiga ya samu mazauni a jikin ruhul haiwani kaga kamar rigan da yake ɗaukansa a cikin wancan jikin a dahu ma zikira wannan sai a bashi abin da aka ambata na farko minal kamala ce dukkan wata kamala sai a bashi wasairat wasirat halifatun lillahi sai ya zamo halifan Allah ala halkihi ga halittarsa kama zakarna kamar da muka ambata baya wai za a rabta hada idan ka san abin da muke nufi wata ammaltahu ka lura da shi arabta rutubatal insani to da ka san matakin darajar mutum wa uluhi da ɗaukakansa ala jami'il alami yana sama da dukkan alam yana sama da dukkan alam saboda yadda ai mala'ika an yi shi da kunfa ya kunni eh amma annabi adamu ba da kunfa ya kunni a lamma sawaituhu Allah ne shi biya dai e halakahu biya dayya na halicci annabi adam biya dayya bi kudraci na amma mala'ika kun kasance ne saboda haka halittan ya fi halittan mala'ika saboda wannan sirrin muka ɗauki babu wani halifa babu wani mala'ika da ya ɗauki halifan Allah saboda halittarsa ba irin namu ba ne mu ne wanda muke ɗaukan halifanci na Ubangiji saboda sirrin Allah yana jikinmu ne, saboda Allah da ya tashi yin dizainin ɗin ɗan adam sai da ya dizainin shekara dubu ɗari da ishirin. Ana dizainin ɗin ɗan adam. In ka lura, ai, fatan nawa arba'in yawman, to yomin kanan gida ruhu alfa sanatun to ai ba a duniyan ba ne ayyamun lahi ne ka gani alfa sanatun dubu ɗari da ishirin don kaga alfa sanatun arba'in na dufatan su mai kuno alaƙatan arba'una sanatan arba'una arba'una yawman su mai kuno sun mai fofi su mai kuno nudufatan alakatan mulgatan in ka duba arba'in arba'in su uku fiyomin kanan kidaru alfa sanatan domin gurin da aka yi dan adam ba duniya ba ne ba ayyamu duniya ba ne wancan ayyamu ne dubu da ishirin abin da zai baka kenan yadda aka gina dan adam kenan amma shi mala'ika cewa aka yi kun tsakana bai kai mu ba saboda wannan daga nan ne wasayyarat halifatu lillahi ala halki kama zakarna idan ka duba in ka lura wata amalto arabta rutubatal insani zaka gani darajar insanu wa uluhi ala jamil alamin yana sama da dukkan nan adam alam wa arabta kamila minhu zaka san kamili wa ma la kamala fi da wanda bai samu kamala ba wa arabta alhayy wal mayyit min al insan anan ne zaka san waye raye waye mucece daga cikin mutane wa ma amrul lahi lil malaikati bisujudi lahu da ubangiji ya hori mala'iku su sujudi wa annabi adam fa wa isharatun ila zahar ulu rutubati rutubati adam ai ishara ne don ka gane martaban annabi Adamu, ala jamil awalim akan dukkan alam duk abin da ba Allah ba to dan adam yana gaba da shi wa hususiyatu inda Allah da yadda Allah ya keɓance dan adam min dunihim koma bayan sauran lima la gayat lahu min inayatil haqqi bihi saboda abin da ba shi da isa matuka cikin kyautan ubangiji da yi wa dan adam wa muhabbatihi lahu da yadda Allah yake son ɗan adam wata azini iyahu da yadda kuma yake girma shi wai zilalan lahu ma lan yuqa ghairihi da yadda Allah ya kamba ma shi ya buwaya shi wanda bai yi wa wani ba min mahalukatin daga cikin halittu shay'an min zalika bai musu wani abu kaman wannan ba wai la haza anan ne ashara bi qawli subhanahu wata'ala shine Allah yake magana walaqad karramna bani adam ko kun gane abin da yasa Allah ya ce walaqad karramna bani adama kenan mun girmama bani adam saboda shi ne ya fito daga sura irin sayyidul wujudi eh ila qawlihi tafdilan mun fifita shi fifitawa a cikin isra'i wassalam intaha daga maganar shehu tijjani to idan mutum ya duba a nan za ka gane ashe halittar ɗan adam Allah ya halicci ɗan adam ne ya girmama shi ba naƙisi ba ne a'a kamili ne ba naki shi bane kamili ne saboda shi mutum yana iya zama mala'ika yana iya zama shedan a duk lokacin da ya tasarrafa shi shedan shi kuma mala'ika bai sai yi wannan ba a ba zai yi saba ai ruwa ɗaya ne zubi ɗaya ne mu kuma ba ruwa ɗaya ba ne an yi ka da zulmu da nuru zulmu da nuru in aka koma bangaren zulmu sai ka zama yanzu sun makafaru can kuma ya kasi amanu eh to shi kuma a wajen ubangiji burgewa ne eh ya ga yadda dan adam yake shi yasa idan suka zo ranar arfa ko wani taro inna Allah yubahi bi kuma mala'ikatu eh to kaman yanda Allah yake alfahari da mu ya mala'ikatu ku duba bayina ku dube su ga sana eh to kaga yubahi bi mu ake nuna wa mala'iku su gan mu ga munan wanda ga shi an sa mana kaza an sa mana kaza amma duk da haka gashi na mun tsallaka su kuma ba sa musu ba ba sa musu ba wani ma sa'ala bi sayyidina radiyallahu an yana daga cikin abin da aka tambaye shugaban mu shewa Ahmad Tijani babu da faqa haifi majalisi wasu daga cikin fakihai a mazaunin shewa Tijani suka tambaye shi qala radiyallahu anhu abinda suka ce masa ma ma'ana qawlu ta'ala fi haqqi sayyidina Musa alayhi salatu wassalam bi qawli fa awjasa fi nafsihi fata Musa awjasa fi nafsihi tsoron da annabi Musa ya ji da ya motsa shi a cikin suratu daha fa kaifa yastajim hawfu Musa ta ya za a tsayar da tsoron annabi Musa mina saharati daga masu sihiri wa fi'lihim da abin da suka yi a gaban annabi Musa ma a kauni annahu la yakhabu ghayra Allah ta'ala gashi nan an ce aujasa fi nafsihi fatan lokacin da masu bauta suka zo masa aujasa fi nafsihi hifatan lokacin da masu sihiri suka zo masa to yaya za a faɗi haka bayan kuma gashi annabi la ya khafu ghayrullah baya tsoron wani sai Allah wala yaktaris bihim ولم يكن عنده ريب في انه مبعوث من عند الله تعالى بحجة عينية قاطعة ليس لوجوه الريب. تيا زي زمو يا سامو باب وانا ابن اللي كما تاتي ان سامو كمان هكا babu ba shi da kokonto ce ba wanda yake kokonto cewa Allah ya turo shi daga Allah ne kuma yana da hujjoji yanke lajani wujudin raibi duk abin da zai kore bangaren kokonto ma ilmihi tare da sanin sa annahu mansurun billahi ilmi liqatahi shi Allah zai taimake shi da ilimi ne yanke allati indahu min man min wa'adillahi wanda yake wajensa daga alkawarin Allah as-sadiq na gaske alladhi la halfu lahu wanda Allah baya warware irin wannan alkawari li qawlihi ta'ala saboda ai ubangiji ya faɗa la aglibanna ana wa rusuli zan yi rinjaye da ni da manzannina wa bi qawlihi wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalina na riga na faɗe na faɗa wa bayina mursalai innahum lahum mansuruna zan taimake su wai na jundana lahum al-ghalibuna duk da haka to ya aka ce kuma annabi Musa ji tsoro ya za a ce annabi Musa ya ji tsoro tare da haka shine fa kaifa yastaqimu al-khawf fi qalbihi ma ilmihi al-qat'i li hadha al-amr ya za tsayar da tsoron a cikin zuciyar annabi Musa har yi tsoron wayannan mutane bayan gashi yana da ilimi yanke tsakaninsu da Ubangiji ya san alkawarin Allah kuma baya canzawa. Wa ma kama da ilmihi tare da cikin ilminsa annal batila shi abin da yake ba gaskiya ba, la yasbitu baya tabbata li zuhuril haqqi saboda bayanan gaskiya kama kila fi misal sa'iri kamar yadda ya faɗa shi misali wanda yake tafiya lil haqqi jawlatun wal batil saulatan lil haqqi ubangiji yana da jaula baɗi amma kuwa yana da shaula idza jaa alhaqu idan gaskiya ya zo bi jaulati zabal batilu yana tafiyar da barra ne bi saulati da tumbensa fa kaifa yasta'ata yata'atta minhu ma zikirahu ma zakarahu Allah an min al-qabi to ya za- ya tsoro yazo cikin magana na Musa ma akabali ilmihi bi umuril lati zakarnaha duk wa'annan dalilan kuma ka ce fa wajizu fi nafsihi fatan fa ajabahu bima zakarahu al-mufassirun fi ayatin sai ya amsa musu da abin da masu tafsiri suka faɗa cikin wannan aya fa qala ce laysa zalika ba wannan ake nufi ba ba wannan tsoron da kuke nufin bane sai ce wal jawabu an hadal muhaqqa abinda ake amsa a wannan magana an haufu alaihi salatu wassalam tsoron annabi Musa alaihi salatu wassalamu lam yakun min wajhi min wujuhin lati zakar bai zamo ta fuskar da kuka ambata ba wa inna ma haufu mimma huwa ma'lumun inda lakadir alina tsoron da yake yi ma'lum wannan sananne ne a wajen akadir manya al'ali ne wanda suka kai min ahalil hadaratul ilahiyya sun san Allah ba abin da ba ya canzawa haka yake eh ga abin haka ne amma Allah zai iya canzawa saboda karka yi da kanka eh ya ayi ko ina gashi abin haka yake amma zai canza wannan duk wanda ya kai wajen Allah dole wannan tsoron yana tare da shi shi kuma ibada ne anna lillahi subhanahu wataala tanazzulatin ubangiji yana da tanazzuli da hukumul qahari li abidihi da hukuncin qahariya ga bayansa alhasa su yake ma haka eh in kana gana sai sai sai haka sai kuma me to wannan suke wannan shine sirrin wala ya amanu min makarullahi illa alqawmul khasirun duk abin da za a yi gaskiya ne amma kar ka amince da makarin Ubangiji. Ai, saboda shi shi ne, la yas'alu amma ya fa'alu mu yus'aluna. Duk lokacin da ya ga dama zai canza abinsa kawai. Ba dalili zai shigar da kai aljanna. Da zunubi ba, mun yi ba a baya. Ka gama zunubanka kaf sai ce ya yafe maka bai gani ba. Ya fasa. Zunubin ma da kai ya ce ya mai da shi lada. Ibadillah ulaika humul ladina yubadillahu sayyi'ati ma sana. wa kana Allahu qawiyyan aziza sai kuma kai aikin ka gama aikin ya ce wa ya ce kai ba irin wannan na ce kai ba sai kuma ya shi yasa makalewa da bayan Allah shine zaman lafiya su yi kokari su nuna maka ainihin hakikan neman yardan Allah da adabi ma'au amma in ka ce wane ya mutu wallahi yanzu yana wuta sai Allah ya ce to na cire shi na mai da kai kuma ko dan wutan ne sai Allah ce na fasa eh ka tsaya kana rantsarantsi kana cewa wa wani ka ce dole ma wani sai ya shiga wuta to kai ne kai ne mai mulki kenan Allah ba ya san wannan duk irin wannan abubuwan in aka yi shi to daga nan zaka gane saula na ubangiji za ka ga saɗawa na Ubangiji ba isa ba. Watilkar tanazulati wannan sauke-sauken ya ziƙumullahu fiha Allah yana ɗanɗanarwa cikinsa min mararati ƙahari daga ɗacin ƙahariyarsa waka samatu ba'asi da kuma rabon ba'asi yaƙinsa. alama huwa madmunun indahu wannan haka yake a gurinsa fi hadarati cikin hadaransa anna lil hasatil ulya indahu tanazzulat hasa madaukaka suna da tanazzulat tashaddi fi wa qa'iha yana kama da irin waƙin nan na shiddatul intiqamihi wato irin tsananin kamun sa min kafaratin min halki bala in tasbiru wa tattaku ya teku min faurikum hadha can Allah yana cewa a cikin alkur'ani yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam huwa qadirun ala an yafasa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulakum aw yulbisukum shi'a wa yazikum wa yaziku wa yaziku ba'dukum ba'as ba'din ko to in aka zo gurin abinda manzo Allah ya ce subhanaka yawjakal karim a'udhu bi wajhikal karim a'udhu bi wajhikal karim abinda manzo Allah kawai zai faɗa kenan shine mai taron abun amma shi kansa a lokacin neman tsari yake eh saboda to haka to yana saukar wa hasatu hasatihi alladina qad balagu martabatil uliya to su ma suna gama da wannan tundan na ubangiji eh intiqami ne min kafaratin min hal min halqihi abubuwan da yayi wa kafiran zai saka mu kowa kuma walaysa zalika izra'an bi martabatin ba wai walakanci bane ga martaba babu wala iskaɗan kuma ba wai an sarayar da su ba ne li'azmi wujahatin da irin girman kujeransu inda hu wa yana ma haƙiƙatu tilka tauƙiyat wannan haka abin yake guri ne wanda yake da tumbe in ka zo kawai sai dai ka same shi a murde da kun saba to yau ba da filkan saba da ku ga juna ba saboda haka kawai ka lallane shi kuji in kana neman zaman lafiya to saboda haka wannan ya gane wannan to ba halin ya saki jiki ya yi abin da ya ga dama. Annahu labudda liman tsafahu, liman tsafahu lahu babu makawa ga wanda Allah ya zaɓe shi, lima habbati za ta shi, ya so zatinsa an yi zikahu darban minal mararati zai buga masa misali na daga wannan ɗaci da ta kunal martabati aliyatan saboda martaban ta zama maɗaukakiya an an ya ma fi hagu a fawo salfati minan nasi saboda ba guri ba ne wanda ƙasa za su yi sha'awar isa gurin saboda akwai bala'i wannan bala'in da shi ne kuma darajarsu yake karuwa yake ɗanɗana musu Allah yake ɗanɗana wa ƙasa ƙasa daga cikin mutane su gane annabawa ma ba su sha ba balle ko hatta la yazharu biha wala yatamatta'u biha ba wanda aka bayyana masa ba wanda zai ji daɗi da ita illa man hazzatu sawa'iqu tilka tawqiatu sai in wanda tsawa ta girgiza wannan waqi'an wali alamu su sani anna martabatu sahaba almudirika azizatul manal wato mutum ya sani martaban tana da wuyan samuwa mai wuyan kuma samun abin da ake nema ne la yasfaru biha ba kowa yake rabota da ita ba illa man za kamara tilka tauqiatin sai wanda ya samu wannan tsoron fa idza alimta haza idan ka san wannan arabta tariqat tanzilil bala'i to da ka gane ta hanyar da bala'i ke saukarwa alal anbiya alal nabiyyin daga annabawa wal awliya da waliyai fa huwa min hadha al ma'khaz to irin wannan ne wannan hifan ne eh sun tsoron su ta nan ne ba wai tsoron wani ba Allah suke tsoro saboda sanin shi wani Musa alayhi salam annai Musa kana tamul ilimi yana cike da ilimi ya zai tauƙa shi da wannan waƙiya allati ta tara kama fi hasawai kul bala'i wanda walƙiyan nan ko kuma tsawon bala'i yake cikin ta alal akabiri akan manya ala qadari maratibi gwargwadon martabarsu kaga ni fa aujasa fi nafsi wannan hifan ne ba tsoro na wai Allah ba zai taimake shi ba tsoron fir'auna ba tsoron fir'auna ba ne in Allah ya ga ba sai sa fir'auna zai ya bashi wahala a ta kuma akwai guran da fir'auna ya bashi wahala ko kuma ba mu ji amsan da fir'auna ya bashi ba annabi Musa ya iya bashi ba ya ce wa annabi Musa fama rabbukuma ya Musa ai kalman da yayi wannan kalma ce wanda ba ta da amsa ba ta da amsa annabi fir'auna ya ce ma ana ana rabba ma alimtu lakum rabban gairi eh ma na farko ma alimtu lakum rabban gairi eh ya zo min ilahin gairi ya zo rabban yace kuma ana rabbukumul a'la shine ai dalilin maganar cikin naji ko abasa fa akhadahu Allahu nakala al-akhirata wal'ula ai wayannan maganan guda biyu ne tsakanin wannan ma alimtu lakum ilahan gairi ko rabban gairi ma alimtu lakum ana rabbukum al'ala tsakanin shekara arba'in ne da wancan maganan da wannan shine ai fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wannan maganan da yayi na karshe wal'ula da na farko shekara arba'in din dan haka sai Allah ya sa masa waiji akan wannan ne to dai tun da annabi Musa ya ja da shi bai yarda ba to shi ne shi kuma sai ya zo ya ce annabi Musa fama rabbukuma da kai da dan uwanka Haruna fama rabbukuma ya Musa in ni ban zamo rabbo ba to kuwaye ubangijin sai ce rabbu nan ladi a ada kulli shay'in khalaqahu summa hada sai ce idan ma bara qurunul ula ai da dan da ka gane cewa yana da hadari yace idan wa ma bala qurunul ula to karnin farko ba su kuma ba eh sai ce ma inda rabbi fi kitabillah ya dillu rabbi wa la yansa sai bashi ai bai bashi amsa amsa ba ta fito ba shine fir'auna yake cewa wannan annabi na kuma ubaci na tambaye shi ubangiji rabbu yana faɗa mun aikinsa aikin na tambaya ya nuna mun shi in ba ni ba ne ya nuna mun Allah in ba ni ba ne sai yana cewa wai ilmu inda umar kuma ya musa ya ce rabbun allazi ada kulli shay'in halaka wasu ma'ada ada kulli shay'in halaka wasu ma'ada na tambaye ka aikinsa ne shi nake tambaya ka faɗa mu in kuwa babu me amsan ni ne kaga hadari kaga a nan gurin ai an ba ai annai musa an sha wuya saboda ba zai yiwu ba da shi da wanda suka ce arina Allah jaharatan da duk wa'ina ai annai musa ya gaggamu da su to irin wannan dai to kaga ai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce baka ji ba annabi Musa an ce masa ya nuna masa Allah kai an maka wannan tambayar ne? Zauna. An gane ko? Sai ya ce to Arab Arafat faida alimta ga arabta tariqat tanzilil bala'i ala an-nabiyyin wal awliya fa huwa min ma'akhazi min hadha al-ma'akhaz وأن موسى كان تامل إليهم بهذا التوجيهات التي تتركم فيها الصوائق البلاء على الأكابر على قدر مراتبه فلما تبدا ظهور السهر لو كان ما سيري suka bayyana في صور تلك التخيلات abu ne da babu za ka gan shi yana nan allati aratu harakatu tilka jimadati shin za ka ga motsin domin an ce an zaɓo masu tsafin ne a cikin dubu saba'in aka zaɓi ɗari bakwai a ɗari bakwai aka zaɓi guda saba'in a saba'in aka su fito ya ka dinga tacewa waye fi gwaninta ga to da suka zo suka jefa ya ce waye zai fara da ni da ku ya ce ku fara shi ne da suka jefa sanda ne da igiya in suka jefa sandan sama to sai daji ne sai ya zamo daji da giwa da zakuna kowa yana da shi ne ta hayyulat din eh allati aratu harakatin tilkat jamadat ga sunan babu amma kuma ga sunan suna motsi wayal asa wal hibal kaga shine sanda da igiya fa innam ja'u bi hadi ma'aradati shams an-nubuwati wa taqdiyataha sun zo ne saboda su yi mu'arada wa ranan annabta don su tunkuɗe ta kaga ba zai ba da suka gama yin hakan kuma sai annai Musa ya ɗauki sandansa aka ce to alki a saka ya Musa jefar da sandan naka da ya saki sandansa fai za yi hayyatun ta sa'a sai ta zama macijiya ta haɗe dajin gaba ke ɗaya ta dawo hannun annabi Musa to ba dawowa hannun annabi Musa ne ya fi bawa masu sihirin tsoro ba in sihiri ne za ta yi ciki saboda ta yi wani abu sai ta zamo sandanta yadda take wannan abu ne ba tsoro kenan fa ka usa jibina sai suka ce amanna bi rabbi Musa wa Haruna sai ta ni za mu wannan to shi ne ma'aikata za a rusa shamsun nubuwaci shamsun nubuwaci kuma ya zama ya yi jayi ya ce to wallahi lauƙat da an na ije gumin filafi lausalli ban na kuma ajma'ina sun ma kaza kaza kaza kaza to kaga shi ne wannan to shamsun nubuwaci ne wa kana fi nafsi annaha la tasbitu shi ya san wannan abin da suka faɗan banza ne kamar ta karra annahu la baqa lil batil ma al haqi ba yadda za a yi ga ƙarya gaskiya ta zo ƙaryar ta zauna baya yiwa baya yiwa ya sani fala mara azuhuri ha lokacin da ya ga bayyanar su zaharar bayna idaihi lil am wal khas takhawufun fi nafsi sai ya bayyana da ammawa da hassawa kasan in suka yi wannan abun dole ka gona wannan wuta jallabi zuhurul bala'i domin tajalli ne na zuhuri na bala'i alaihi bi zuhuri sadawatul a'da'i saboda akwai tunbe na abokanan gaba iz iza zaharu alai bi sultanin saharin in suka bayyana saboda sulɗa na sihirin su wa ajaza an daf'in shi kuma a ce ya kasa ture su ai kaga an samu bala'i to wannan shine kama ki ka dace Ibrahim alayhi salatu wassalamu kaman qadiyan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu ya lokacin da nasara nasara al'ada alaihi hatta qadawu fi nari abokanan gaba suka yi nasara a kansa suka kama suka jefa shi cikin wuta ai kaga sun yi nasara a kansa shi nan yayi nasara a kansu can kuma ga shi annabi ne to wannan abin ne tsoron annabi Musa fa hafa an yakuna zalika lokacin allazi da rafi saharu sai ya ji tsoron yanda masu sihirin nan suka bayyana a wajensa bisa lokacin Ibrahim shi ma irin lokacin annabi Ibrahim ne har su zahara sultanul adai alai ata qadaw fin nari su ma suka kama shi suka jefa cikin wuta walam yajid hilatan wala malja'an ba shi da wata dabara ba shi da mafaka fa hafa min misla hadal bala'i fi waqti sai ji tsoron wannan amma ba tsoron su ba sadawan Allah dai yake kallo a cikin abu an gane ko yawa fa yannahum domin lamarin in zaharu alai da zalika idan suka bayyana masa da wancan sadawan wa galabu suka yi rinjaye zahara ulum alaihi to kaga daukakan su ya bayyana kenan a kansa kuma ba haka bane wa in wa in ifabihi ta ta hukumi to dukkan ya zamo yana karkashin hukuncin su kenan ta sarrafo na biyi kaifa sha'u sai abin da suka so su yi da shi ai an fadi ba ka ganin lokacin da aka tafi badar ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan irin wannan ya samu sai na rasulullahi da abokanan gaba suka fito ya yi addu'a ya ce to ubangiji idan dai kana son addinin ka ya ci nasara to mu ne naka ka taimake ba kan wayannan eh ubangiji kar ka baro in mu ne dai naka ya ubangiji in suka hau kanmu to shikenan in kuma ka taimake ba kansu to irin wannan ne ba shi ko ina yana ta jalli ba ku ganin wani lokaci da aka dawo sahabbai suna kuka cewa in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa alam min Allah ma la ta'lamuna idan kuna jin radadi su ma din suna ji halin aka mai da su daidai in kuna jin radadin an sare ku su ma suna jin radadin kun sare su to wani lokaci haka ubangiji yake in ya zo irin wayannan abubuwan ba ka da wani garanti wai su ba musulmai ba ne kai ku musulmai ne ku ne nasara ba wa rikicin da ya faru kenan a uhudu ba da lokacin da suka sun ci nasara a badar sun mutane ɗari uku su wajen dubu suka ci nasara da aka zo aka yi ƙarfi sai suka ce laita lana misli yomi badarin ai su suka jawo bakin nan hadari ne ina ma za a dawo mana da kamar ranar badar yadda muke da ƙarfi yanzu ga dokuna ga mun yi ƙarfi mun yawa manzala ya ce idan su altubun lafas alhul afiya in na ku roƙi Allah ku roƙe shi zaman lafiya kar ku roƙe shi fitina wa'alamu annal jannata fi ta ta aqdamu siyufi kusan aljanna tana karkashin takobi ne kar ku roke shi ku roke shi lafiya sai ko ga uhudu ya zo da uhudu ya zo ga yawan an musuluntan da aka fito sai aka sa musu sai suka saba wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa su akwai yakin da yake shirya muhammad si yake kiran shi kash hawa biyar yake in wancan na karan farkon kun tsallaka to ba ku tsallake na biyu ba in kun tsallake na biyu ba ku tsallake na uku ba in kun tsallake na uku ba ku tsallake na hudu ba in kun tsallake na hudu da ba ku tsallake na biyar muhammad shi taken yakin kenan wani irin title target yake sa wa yakin sai yakin ya rushe yana rushewa sai ga wasu sabbin sun koma gida a kafa a guje manzala sallallahu alaihi sallama ya zauna bai gudu ba ai dalilin rushewan yakin kenan shine Allah ya yi ja hankalin su ya ce to ba ku ne kuke cewa wa qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu wa qad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna ba ku ne kuke nema ba to yau kun gan shi ido da ido eh to a karshe sai da Allah ya musu ya zane su tukuna tukuna ce to na yafe mu eh na yafe mu eh wa qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu wa qad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna to me na gudu tun da ku kuka nema kun ce kun yi karfi to an haɗu to akwai yakuna da wanda aka kai Allah yake cewa kaman Hunainu ne ko Allah yake cewa ga sunan fakasar Allah fi ayunikum aka yawaita su a irin ku ga su kaɗan ne sai Allah ya sa eh suka ga an cika musu an cika musu filin duk ubangiji yana haka ne saboda ka san sadawa kafariya ta shi ka ji tsoron shi kawai kai dai kana ƙarƙashin biyayyan abin da aka saka shi ne to ba a gani in ka gane magana ka gane tsarin Allah ce ayin ka lura da yakin abin da yake gudana in ka koma ma'arifa in kana tafiya a cikin ma'arifa za ka ga abin da Allah yake yi sai ka ga Allah ya ɗauko mutum yana ba musulmi ba yana gidan kafirci ya zo ya kashe musulmi don ya shiga aljanna shi kuma daga baya zo ya zama dan aljanna amma karon farko an turo shi da wancan sadawan ne ya zo ne kawai duk wanda ya kashe shi kuma dan aljanna ne kafin ya mutu shi kuma sai da kuma sai zama shi ma dan aljanna sai da ya dan aljanna ya kashe dan aljanna kaga a taimako ya kai shi to a haka ne shi yasa to ake son idan da ka gane duk lamarin da ya faru na kan sabon annabi ka ɗauke shi kamar wasan kwaikwayo ya ka zauna lafiya an yi haka ne don wannan wani abu ya faru don ya tafi ba don wannan ɗin ba wannan ba zai kai ba haka ne yanzu kana tsammanin ba don mutanen banza ba ya san mutanen kirki ba zai yi ba kowa ya zama mai kuɗi na kuɗin kowa ya zama malami na malantan babu wannan sai ciccida wa'in nan wannan haka kaga muna faɗa da abokanan gaba Allah ka raba mu da kaza Allah ka raba mu da ai a koyi kuma Allah ya ba mu su ne saboda babu ba za ka kai ba ai ko ni na gane tsaban bala'i ne yasa na san jawahirul ma'ani tsaban bala'in zan izala ne ba don su ba ko sunan jawahirul ma'anin ban sani ba amma da bala'in su yi bala'i a 1990 dole sai da na nemi jawahirul ma'anin na dinga bi ga menene a ciki a kaga sun tattara ne ai dukan ma yanzu mafiya yawa ƙara son annabi mu ba don su ba watakila da mun ma sakin sakaka a in suka hura wuta ne mu kuma yi mu ƙara ya kamata ai kusan abin mafiya yawa shi yasa shi yake cewa a duk yan gizala ya ce aksarin su yan aljanna ne in ji shi ba ya ce za su shiga aljanna shi za su shiga aljanna ya ce za su shiga a hakan ya ce ta sun yadda la ilaha illallah muhammadu rasulullah wani abu ne wanda ba su fahimta ba suke yaki a kan shi to mu da ilimin mu bai kai nan ba ba mu katala muke ba da kai mana hari mu kai musu hari in hankali ya ai manyan mukaji suna kula su ai sun san yara da suna ta kokarin wai gane addinin ne eh su ta nan ne su ma ba an hanta ta ta yi ba wasu na ganewa ba to ai haka ne amma kaga mu har yanzu kananan kaga ba su cika damu ba manyan sai muna ganin aikin kuɗi suke yi saboda haka in sun taɓa mu ai mun fi mai da martani in muka ga shashasha ne magana ai mun wuce kujeran ba ma kallon sa amma wanda muka ga cewa ya kai level din da za a yi amfani da shi ya faɗa maganar za ta yi tasiri to shi kuma ba za mu bar shi ba haka ne to haka abubuwan suke ai abin wani iri ne na ubangiji ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba da aka bar mu muka ce mu hausawa ne muna cin jarabawan hausa ne nyamuri sai zo ya tashi da credit ko ya tashi da to ka gani nyamuri ko ka ga mamman haɗu gari ƙasa ɗaya eh haka ne to haka abun yake wa kama wa ƙali ibrahim kamar da ya faru ga annabi ibrahim tasarrafi la'ada'u kaga abokanan gaba sun yi tasarrufi a kansa kaifa sha'u wa lam yajid nasarata wa lam yajid nasarata bai samu wannan taimakon ba kazalika musa hafa min zuhurul a'da'i alayhi alayhi wa uluhim alayhi bi zuhuri sultanihim kaga ni ko wa adam qudratihi ala intisari minhu neman taimako ne fa hadha huwa awfu alladhi tahawwafahu kaji amsan shauti tani in ba fito maka da dalilai ba kaga ya kurɗa nan ya kurɗa nan ya kurɗa nan saboda sanin Allah ya fito maka to ga dalilin fa su fi nafsi hifatan to kaga shi mai tafsiri zai tsammani tsoron sihirin masu sihiri to ba tsoron sihirin masu sihiri ba tsoron tajallin sultanin a cikin abu shine ake magana eh fasa mai haidabul haqq sai ji maganar Ubangiji an haza bi kauli la ta haf ka gani innaka antal a'la kaga ya ya san siririn abun Allah ya bubuya eh amma ya gane shi a gurin haka ake so idan kaga abu ka gane Allah a cikin abun to in kana gane Allah cikin abun ko kana gane manzo Allah cikin abun to zaka zauna lafiya amma duk abun da kake durum kawai mujarradin abun kake kallo ba za ka kai ba akwai faduwa an yi nauyi da yawa la ya taro na bi uluhim alaika ba za duk daukakar su ba su ba su yi nasara kanka ba wala yastashfa'una bi sultanihim ladaika ba za su nemi kuma wala yastashfa'una ko wala ya shafuna bisuladin ba za su samu wani abin da kake gani nasu na suladin ba zai nasara gare ka ba sun maza da bi kauli subhanahu wataala wa alki ma fi yaminika talaqaf ma sana'u eh ka jefa abin da ke hannunka za ta haɗe abin da duk suka yi duk gaba ke daya fanzur ila kamalin sirki wa adalaki to ka lura ka ga maganan nan na Ubangiji da ya na alkawarinsa mai gaskiya subhanahu wa ta'ala qallahu la takhaf innaka antal a'la falamma waqa'a min al'asa ma waqa'a lokacin da ya jefar da sandan ta fada kan abin da ulqiya saharatu sajada duk masu sihirin sai suka yi sujada kabe suka ce amana da rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna wa musa in kashat sahabatul a'da ashe girgijen makiya sai ya tashi wadda hara zullahum wa hawanihim kaskancinsu da kunyansu sai ya bayyana iskanu yardunan ulwa a lokacin kuma suna ganin su ne da nasara bi zuhuri sahari alal musa saboda sun bayyana sihirinsu da annabi musa wa ibdala sihirati ba ta sihirin li mu'jizati da mu'jizan annabi musa falamma wa'ada wal haqqu subhanahu wa ta'ala da ubangiji ya masa alƙawari wa ahbarahu ya ba shi labari a zaharar lahun zullal kafarata sai Allah ya bayyana kaskancin kafirai tsoron da ya ji na Allah shine Allah ya ba shi tsoron da ya ji ya san Allah zai iya yin komai to shine sai Allah ya ba shi wannan bi imanin saharati masu masu sihirin kuma suka yi imani wa zahara min al-asa amrul azim kuma al'amari mai girma ya bayyana daga sandan annabi Musa falamma faragat min at-talaqqu fi saharati lokacin da ya haɗe sihirin kasar fir'auna ala kursi wato sandar da ta haɗe da ta haɗe dajin da suka jefa sai kuma ta nufi fir'auna yana kan kujeransa iska ne yadda il uluhiyya a lokacin yana da'awan shi Allah ne wadhuru sultanil galabati yana cewa su ne masu rinjaye falamma ra'ala asa lokacin da ya ga sandan tawajjahat basharaha nahawu ta fuskanta ta wajensa wata ya kana anna hata alakawu da ya ga shi ma zai shiga uku ma ajali an nusrat nafsi minha shi da yake zai bada zai bada nasara shine Allah ga kuma nasara ta juya masa farra hariban sai juya a guje wa qafaza ala kursi tsalle yayi kazo suka ce daratun saba'ina daratun wa huwa haribun ila darihi ai taku dan kadan sai gashi nan a gidansa fa badala ma kana yadda ihi min al-uluhiyya kaga a lokacin sai ƙaryan Allah na Allah kuma zai gudu yayi abu kuma ya guje ma abu kaga Allah ya kare ta shi to kaga a can tambayan da yi sai da aka zo wannan gurin tukun Allah ya bashi saboda tsoron da ya ji na Allah Allah ya bashi sa saboda ko lokaci ana son miskalar zarra ce zama kana ta'alluki da Allah ne kar ka zama wani lokaci ka kaman ka wadatu da shi a wannan lokacin ba komai yarda da kai ta bala'i ne fa hada wa'dul haqq wannan shine wa'adi na gaskiya alladhi wa'ada bihi Musa wanda Allah ya wa annabi Musa alƙawari bi qawli la tahaf innaka antal a'la wa qad yuradu alaina iradan an ji an kawo abubuwa wa an yaqulu alqa'ila shine mai faɗa yace la yashihu ma zakartum abin da kuka faɗa bai inganta ba min alhaufi fi nafsi cikin tsoro cikin kaga maganar shi wajen ko wa kad yuri da alaina iradan masu magana da su yi magana shine ya ce la yashi ma zakatun abin da kuka faɗan bai yiwu ba min haufi fi nafsi ba da an sani a kalamin haƙƙi fi waqatin risalati bayan ai ya ji maganar ubangiji lokacin risala qala lahu ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلا يسير ما ذكرتم من الخوف بعد استماعه لهذا الخلاف سيدي تبالي متشمسو قلنا الجواب عن هذا أن للأكابر علما ثابتا gaskiya dukkan manya suna da ilimi yanke akwai abubuwan da duk kaga manyan nan in aka bada su sai abin ba zai yi ba ilimin su da Allah ne eh aka yi abin sai abin ba zai yi ba misali daya lokacin da aka yi mai tatsini da aka ce mai tatsini ya bayyana a Gombe ni sai na tambaye shehi na ce shehi ga mai tatsini ya shiga Gombe sai ya ce ina ga ba zai zo nan ba abin da ya ce min kenan na ce ba zai zo ba ya ce ba zai zo nan ba to sai na shiru washe gari sai ga group captain dan suleiman gwamnan garin nan a nta ana masa interview a kan mai tatsi ne ya ce ina ganin ba zai zo nan garin ba dan suleiman abinda shehi yau ya gaya mu sai ga to daga baya da na zo na gane alaƙan kujeran da ai almulku ridai mulki riga na ne eh saboda haka yana sarrafa ba ruwan shi da ko musulmi ko kafiri abin da zai sani a mulkin kai baka isa ka sani ba sai kana da karfin wulaya yace ba zai sani ba zai zo ba nan yace ai akwai siyasa ne akwai abubuwan da yake faruwa can sun faɗar da gwamnati ne shi yasa gwamnati ta fito musu da wannan dama ita ne mana wannan abin da ake duba gwamnati ba ne duk gwamnati ne ai kuma da su za su zo ku haɗu ku tsine wa duk sauran amma duk su ne gwamnati yanzu ba muna magana ga yaƙi ma ba Allah ne ke kullawa ba a to ya ce ku taso wayanda masu taso ku ku tsari ko kuma ku yi ba kyara shi ne kuma in ya zo ya gan ku ya ce wannan sun ci nasara wannan sun faɗi wata ran kuma ya ba wancan nasara a ce an kori musulman a guje sun bar guri don kun yi sai a ce to ku gyara a cikin tafiyan ku wajen Allah kun faɗi a waje kaza da kaza da kaza da kaza ne ku sake dawa sai a sake haɗawa wayannan su suke sa wannan din suke kai wani Allah ai wanda suka shiga aljannan da wayancan din ba wayannan ne suka kai su aljannan ba ai haka ne abun eh ai in ka tafi in ka tafi deep za ka gane abubuwa da yawa za ka gane hikiman ubangiji cikin wasu abubuwan wasu abubuwan kan ba za ka iya ganewa ba sai ka je lahira kuma sai dai ga wanda suke katulu wani makatulu kuma ka gansu a kujera ɗaya suna tashi ta ya haka bayan mun san kaza kaza kaza ne ai abubuwan haka suke yana da wahala gaskiya annal akabir ilman sabitan min wara'i ilmin alladhi dhahara lil haqqi lihalƙin lahi ta'ala la ya'lamu ghabiruhum gaskiya ne suna da ilimi tabbatacce wanda suka sani bayan ilimin da yake zahara wa mutane ko abin da kuke gani duk abubuwan da kuke gani da bambanci su akwai abubuwan da su kuma suke tafiya akan shi innahum wa in sami'u hidaban lahi su ko da sun ji maganan Allah wa sirki wa adihi da gaskiyar maganan su fa innahum ya'lamuna sun sani annaka al-ghaibi ilmun lahi ta'ala ga abin da Allah ya faɗa to a gaiba kuma akwai wani ilimin Allah ma la ya tanawalu hulwadu shi ba ruwansa da alƙawari allazi wa adahu lil kumali wanda ya alƙawari wa manya ba ruwansa ilmuhum billahi ta'ala wa shahidum hadha abin da aka yi shaida shine wannan annahu sallallahu alaihi wasallama wa adahu Allah ta'ala bi zuhuri sultani Allah ya alƙawari wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi zuhuri sultani al-quraishi wa galabati alaihim magana da azuki ma maganar kenan ko to Allah ya alƙawari ai kowa ya sani ma duk komi manzala ga abin da ya faru tsakanin shi da Qurayshawa wa dukhulihim ta hukumihi bi wa'adi bi wa'di sadiki wala hulfan lahu an shigar da shi karkashin hukuncin alƙawari na gaskiya wanda babu sabawa summa lamma ra'a yawma badarin gashi nan amma ranan badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sane da wannan kuma ya san alƙawarinsa da Allah ba ta shi amma da yaga ranar badar tasawwaba min kasibir ramadi atilil badari qala sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gansu a baya a cikin turbaya ramli rairayi yace Allahumma hadi quraish ja'at bi fakhriha wa khuyaliha Allah ga ƙuraishawa ba sun zo sun zo da alfahari suna kiɗe-kiɗe da dokunansu to hadika za su kai maka hari wa za a kai ma sai ce to hadika za su yaƙe ka watu kaddibu rasulika suna son su ƙarita annabin karana Allahumma nasaruka allazi wa'atani Ubangiji alkawarin da ka faɗa mu, ka bani. Allahumma nasaruka da zai wata ne, sun malamma sawar su fufa lilgitali lokacin da aka zo aka fito fagen daga, fan azala nahiyatan wahadahu sai manzo Allah ya sauka shi kadai ya koma wani guri. Fi arishin a ƙarƙashin an sa masa eh eh kaman eh wajen zama yastajisu billahi yana ya Allah wa yunadi ya had ya qayyum Allahumma anta halik hadhihi al-asabati falan tu'budu fil ardi abadan Allah in ka yarda aka halakar da wa'annan to ba wanda ya sake bauta maka har abada Allah ku ji a nan ka gane abin da Allah yake nufi ai ka gane ga sunan sun fudo da sun Allah yake tsoro a cikinsu, bai faɗa ya ji tsoro bai da kamanta annabi Musa. To, amma shi ne, sulla ɗin ne na Ubangiji akwai gurin da ba ruwan shi da alkawarin, domin shi ba a tambayin shi. Na maka alkawari, na maka, amma za ka ji jiki, katin ka sha. Saboda haka, wala ya amanu makarullahi illa alkawar khasirun. Shautu ne yana cewa, billahi allazi la ilaha illa huwa kullu ma sami'tuhu duk abin da kuka ji shi na faɗa muku sami'tu min rasulullahi wallahi na ji daga manzo Allah in kun so ni za ku samu aljanna za ku yi kaza za ku yi yace billahi allazi la ilaha illa huwa na ji shi annabi ya gaya mu amma fa la ta'manu makarullahi ai mahallin akabir kenan ai morewa yake yi yana siye sayen da ya ga dama amma in yi nasara ya kama wani bawan Allah ya rungume shi sai ya kai lafiya amma in ba haka ban kashi daga ka shiga bangaren ilimi ka fara fahimtar ilimi to wallahi malam in dai wallahi a rikice kake wallahi a rikice kake kawai aikin da za a maka a ɗauke ka a kai ka gaban annabi ai ta jona ka da annabi kai ta son shi ka gane shi kai ta masalati wallahi shine zaman ka lafiya amma na rantse da Allah in ba haka ba wallahi kai tsammanin komai ma na kullawa ne a warware sai kana ganin ka a cikin masallaci kana ta sallah ashe tsalle kake duk ka gama abubuwan ka kana fita a ce a warware a jefi dan iska da kayan da yazo kai kuma kana ganin baka yi bacci ba baka yi kaza ba shi Allah ba a mar haka adabi ake bukata a hadaransa adabi eh to sai ka ce Allah ni dai ga abin da na yi wanda na iya Allah ubangiji kar ka kama ni cikin abin da ban iya ba sallan kai ya kamata ka roki Allah ne ka ce to Allah ni ga abin da na iya na yi amma ubangiji kar ka kama ni cikin abin da ban iya ba dan annabinka ka daura sallan kenan amma wallahi kana assalamu alaikum kana wannan mai masu fankama din nan su fito daga masallaci suna ganin sun yi wani abu na rantse da zatin Allah akwai akwai akwai kwarkwata cikin kitso wallahi baya yiwa wa Allah kai masa wani alfahari kana a baka isa ba baka isa ba tunin zai yi watsi da kayanka annabin dai shine in ka makale ka rike shi to shine ake kaiwa eh komi karka yi wani gadara a kai dai kana son annabinsa shikenan kuma kana son dan annabin a rufa maka asiri shikenan ku zauna lafiya amma a zo a yi gaba da gaba ka yadda a yi fito na fito bayan da zaka kai yawa ka faɗa ne aikinka ne nuna ba za a kai ba Allah kiyaye ya ahadun ya kayyumu ka gani اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تؤبد في الأرض أبدا وأبو بكر قائم على رأسه بالسيف سيدنا أبو بكر yana tsaye a kansa da takobi haufan an yamilu alayhi kuffaru saboda kar kafirai su ga ya kauce su koma ta bayansa dama sai na Abubakar shi yake gadi shi yake gadi manzo Allah abada idan shtagala almuslimun anhu idan musulmai sun shagala wajen yaki ga annabi ya koma gefe yana addu'a dan Allah ya bada nasara sai na babakar sai koma yana tsare da annabi muhammadin eh saboda hankali ya tashi malam mutane ɗari uku da goma sha uku su kuma su dubu su dubu na kuma musulmai kwata-kwata dokunan su guda uku ne su kuma suna da dokuna ya fi ɗari uku kaga wannan walwala nasarullahi ba dan nasarar ubangiji ai komai zai faru eh an yi mila ne idan suka luwanu wanda ala ya kulu ce da munashatuka rabbuka da munashatuka rabbuka shi kuma sai na babu kana cewa ya rasulullahi ka daina magiya rabbuka fa inna allaha munjizu laka ma wa'adaka bihi ya rasulullahi ba sai ka yi addu'a ba ba sai ka ka tsaya haka alƙawarinka Allah zai cika maka daga kwantar da hankali wala ya kala har munasharatin Allah ta'ala bai haƙura ba wal istigasatu bi yanayi sai kalu yana cewa kaifa hasala lahu hadha al-khawf wa huwa ala yaqinin min wa'di rabbih yaya za yaya annabi Muhammad ya kai wannan tsoron bayan yana da yaqinin alƙawarin ubangijinsa in wancan masu maganan sun ce ai annabi Musa kaza to ga annabi Muhammadu shi ma irin na annabi Musa kuma akan kafiran ne kulna sai mu ce wa qa hawfuhu mimma zakarna tsoron ya faru ne akan abin da muka faɗa min kamali ilmihim billahi saboda cikan sanin su da Allah ta'ala annafi da'irat ilmin lahi cikin da'irar ilmin ma la tuhid bil uqulu hankali baya kewayawa fa min haza daga wannan ne tawaqa hawfu hawfu sallallahu alaihi wasallama hawfu manzala ya auku waka kauli shu'aib da magana nan shu'aib alaihi haisu talabahu qaumuhu lokacin da mutane suka nemi bin rujui ila millati ya bin rujui ila millatin ya bar komi ya dawo cikin kafirci kala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce wa ma yakunu lana an na'udu fiha illa an yasha Allah ka gani ka gani annabi shaibu da mutane suka ce ya shaibu walau la rahaduka rajamnaka ba dan mutanen kana da yan uwa da yawa ba wallahi sai mu muka jifa da dutse da muka shiga saboda sun ce ya dawo ya bi su a haɗu a tafi kawai sai ya ce wa ma ya kulna an na'uda fiha ba zai yi mu shiga cikin ku ba illa an ya sha Allah sai dai Allah ne ya rubuta dan shi ai abun ɗaya ne kaga yana annabta yana sane ya koma kuma kafirci bai ce ba ku isa ba ku ƙarya kuke ni ƙarya ne ni ne akan gaskiya saboda ladabi wa hadaran ubangiji a lokacin sai dan Allah ne ya da cikin ku wannan siririyar hanyar ita ce dai ake kallanta qala hadhihi alqawlata ma kamal ilimi gashi kuma ya faɗa ka amma kuma yana sanin da maganarsa bil ismat min al kufur ya san shi bai daga cikin kafirai amma sai ce illa an yasha Allah sai dai Allah ne ya ce in dawo walakin ilmu bil wajh al akhar ilmin sa dai fuskan min adam li ihadati ilmin Allah saboda ya san bai menene karshen sa cikin ilimin Allah bai san yadda Allah bai yi shi ba kar ya cika musu baki kuma ba ruwansa ba ruwansa fa hada huwa dari awjaba al-khawf li Musa wan Nabi sallallahu alaihi wasallama intaha ina ganin ko kai ne dakikin dakikai ka gane me ake nufi da khawfu ana to amma ya warware Allah ya kiyaye da ba Allah ala qulubihim ma kanu ya alamuna Allah ya kiyaye wannan zamu tsaya ana Allah ce mai kyau. Hai. Allah ya ba mu ilimin albarka. Allah ya ƙara mana son manzo Allah shi da shi Ibrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح